إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yawa musulmi barka da warhaka yau muna bakwai ga wata na hudu hijira shekara ta 1444 wanda ya dace wa ɗayan watan 11 miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala kamar yadda yanayi dai ba da za a ce kasancewar cigaba a cikin karatun littafin zadu zaujaini fi ahadisi sayyid saqalain yani bayani akan abin da ya shahi guzurin ma'aurata a cikin hadisan sayyidi sakalaini jagora na mutane da aljannu shine sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam za mu tashi darasi na goma sha biyu a lokacin da karatun kusan ya tsaya akwai dan uwa ustaz ismail muhammad abdu wanda ya ci gaba da karatun to matsalar da aka samu shine ba a sajjala ba karatukan su kuma akwai waɗanda suna buƙatar karatukan wanda kuma ba wurin suke ba wannan ya kawo tilashin cewa dole sai an sake maimaitawa da na kirayi shi malam ma akan aiko min odiyukan da aka na karatun da lada'i akan a sake maimaita su kenan sai a hada su da wa'ancan wanda na fara kenan sai zamanto ya cika ya zamanto littafi ne su kutum da guda to amma haka kin bai samu ba saboda ba a ɗauki waɗancan odiyukan da yi ba kenan insha Allah ta'ala dole sai an sake maimaitawa fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala mana tawfiki za mu tashi hadisi na al-juz'u salis a juz'i na uku a cikin littafin hadisi na ɗari da ɗaya alhadisu al'awwalu ba'da al-mi'ati hadisi na ɗari da ɗaya malici an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ƙara yarda a gare su yake cewa an rajulan ramam ra'atahu wan tafa min waladiha fi zamanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum wannan mutumin ramam ra'atahu ya jehi matar shi da zarginta da cewa ta aikata alfasha ta samu juna biyu wantafa min waladiha ya shi ya kore cewa ɗa ba na shi bane aka kada aka rayace shi ba ɗan shi bane ba wannan ya faru a ayushe fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amarahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ta la'ana sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarnin cewa su yi li'ani ai li'ani kenan ai tsinuwa kamar da yake rubuce a cikin suratu suratu suratu nur to wannan li'ani da suka yi tsakanin su kama kai wale yake cewa kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya ambata summa mada summa qada bil waladi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zartar da cewa wannan yaron da aka samu lil mar'ati yana jinginuwa ne zuwa ga mahaifiyar shi ba yana jinginuwa bane zuwa ga mijin nan nata tunda shi ya ce ba dan shi bane ba wa farraqa bainal mutala'inain manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba tsakanin al mutala'inain tsakanin waɗanda suka yi li'ani nan guda biyu shikenan aure ya riga ya kare tsakanin shi da ita ya kare tsakanin shi da ita to wannan shine abin da ya shahi li'ani duk wanda misali suna tare da matashi Allah kiyaye sai ga an yi wasu abubuwa da ya ga a shi wannan kawai ba nashi bane ba kenan abinda za a yi shine li'ani za a yi kowa zai zo ya tsine ma a yi tsinuwa akan cewa ita ta Allah ya tsine mata in ba dan shi bane ba shi ma ce in ba dan shi Allah ya tsine mishi Allah ya tsine mata ita in ba dan shi bane ba sannan kuma shi ma yayi bayani akan cewa Allah ya tsine mishi in dan shi ne haka shi kenan sai a raba tsakaninsu aure ya riga ya kare tsakanin shi da ita kuma ɗa za a jingina shi zuwa ga uwarshi alhadisu asani ba'da almi'ati hadisi na 102 an ibn abbas radiyallahu anhu annamra ata sabit ibn qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle matar sabit ibn qais ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai take cewa ya rasulullahi ya ma'aikin allah sabit ibn qais sabit ibn qais kenan mijinta ta ce ya ma'aikin Allah ma aibu alaihi fi khuluqin bana aibanta shi a cikin halayen shi hali gare shi masu kyau wala dinin kuma haka bana aibanta shi a cikin addinin shi walakin ni akrahul kufra fil islam ya ma'aikin Allah ina kyamar butulci ko kuma kafirci bayan na shigo cikin musulunci kenan tana nuna cewa mijinta ba ta iya zama da shi magana kenan ka duk wannan mutumin sahabi ne kuma bayan kasancewar shi sahabi ne ma matar shi da ta zauna da shi zaman keke da keke ta tabbatar da cewa iya da halin kirki ta tabbatar kuma da cewa lalle mutum ne wanda iya da addini amma ta ci tana tsoron kafirci bayan musulunci wannan me yake karantar da mu yana nuna mana cewa dan kasancewar kai kana ga kanka cewa kai kana da tsoron Allah ba lalle bane ba kawai zaman to in kai in kai dole kowace ko kuma dole kowa ya soka la abin da ya shahi so wani abin da yake da alaka da zuciya lalle musulunci yana mashi taujihi yana fuskantar da shi cewa a so iri kaza a so iri kaza a so iri kaza amma Allah zai zama to gashi iya da addini amma kuma kawai a cikin ranta tana jin cewa ba kamata ba ko kuma ita a shi su muhulla ko kuma kai a cikin ranka tana jin cewa ba ta maka ba duk da ta cewa tana da addini tana da nutsuwa tana da wane ne wani abu ne wanda yake da alaka da abin da ya shahi gurin mutum ko kuma son abin da yake son da yake cikin zuciyar shi wannan shine abin da ta zo ta kako kanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka ji wa manzon yake cewa manzon yake cewa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon ya ce a shikenan kaga manzon bai shiga cikin wasu detail ba a to ke me yasa bai miki ba a da ta zo ta yi bayanin batta aibanta halin shi batta aibanta addinin shi kawai batta san shi shikenan manzon ya ce atarudina alaihi hadiqatahu garkar da ya baki a matsayin sadaki zaki iya maida mashi garkashi qalat sai take cewa na'am tace kwarai kuwa ma'aikin Allah da gudu da rarrahi ya ɗauki garkashi ya ɗauki garkashi ya rabu da ita sai mazala yake cewa sabit ibn qais sai yake cewa iqbal alhadiqata ka amshi garkarka yace wa talliqaha tatliqatan kai kuma sai ka sake ta sake daya wani shi ake cewa khul'i ta fanshi kanta kenan da abin da ya bata a matsayin sadaki saboda ta ji cewa ba ta iya zama da shi wannan kuma kamar idan mace ta ji cewa ba ta iya zama da namiji tana da damar da za ta yi haka addinanci addini kamar bai zo ya yi kundanan abubuwa gaba ɗaya a ce kawai ai shi kenan ke shiga kenan babu ranar mutuwa sai ranar mutuwa a idan kina zaune da shi kina tsammanin kin samu kaza kika rasa wannan abun kika ga kai ba za ki iya ba ko kuma Allah ma addini kina cikin kalubale shikenan sai ki nemi khul'i ya kawo miki jika 100 kaza a matsayin sadaki sai a je a yi bayani aka rama kallahu ga sadakinka ga sadakinka jika 100 kaza halas an yi khul'i tsakanin ni da kai babu zancen aure wannan yana yiwa wani da gaske addini ya tabbatar ga hadisi ya zo a cikin bukhari to wannan wannan nan manzon Allah ya ce wa talliqaha tatliqatan bayanin malamai suke kankashin haka wannan auren fasak za a yi buda shi za a yi ko kuma a ce ya ma bude automatikiyan daga an yi hul'i shikenan aure ya bude kuma wala raj'ata fihi babu zancen komai a cikin shi bata zuwa ta yi kim ta ce kai gaskiya nayi nadama kaza kaza kaza sai kuma ya ce to shikenan na mai da ki a babu wannan sannan kuma wal iddatu fihi haidatun wahida iddan da ake yi a lokacin da aka yi hul'i idda ake yi jini guda ɗaya tallin tal a tabbatar da babu komi a cikin mahaifanta shi kenan kawai ta samu wani ta'ura ba laihi ba ne ba ba laihi ba ne saboda wasu lokuta za a ga a cikin zamantakewa ana ga wacce ta samu wani ya za a yi taƙiya a'a ba haka nan ba ne ba ko kuma shi wani ya samu irin wacce ya za a yi taƙiya ba haka nan ba ne ba yana yawa kawai ya yi ya yi muhawala a cikin zuciyar shi ya ji wannan wacce batta da mashiga ko kuma ta yi ta yi a cikin zuciyar ta ji kawai wannan mutum bai da mashiga to ya za a yi huwa haza malai ce alhadisu salisu ba adal mi'ati hadisi na 103 an sha'bi an fatima binti qais radiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mutallaqati thalathan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da macen da aka saki su uku aka mata saki daya biyu uku wannan macen laisa laha sukna ba ta da yanci na abata inda za su zauna ta yi idda a gidan mijin miji ya ƙari da shi kenan wala nafaqatun kuma babu zancen ciyarwa a kan shi babu kuɗi a cikin biyu nan wanda aka ma saki ɗaya ita ake aka ce ba ta wuri ta zauna a gidan a ɗakin ta inda take kawai ta idda amma harakan aure tsakanin shi da ita babu babu sai in ya ce ya maida ta in saki ɗaya ne in kuma saki biyu ne mata da dama halaru za ta zauna amma aka yi uku ayan ƙari shi kenan sai ta tattara ina ta ina ta ta yi gaba wannan kuma anan akwai kuskure da yake faruwa amma mace saki ɗaya ta zo ta tattara kayan ta gaba ɗaya ta tayi ta wannan kuskure ne kuma yana kashe yana yana zamantowa ya sa aure gaba ɗaya ya cika ba imani kuma wasu lokuta za ka samu ko uwar yarinya ko wata yatta ko wani wane ne a tashi a ce ai ba a yarda ba a yi wane ne sai a zo a kawo a tattara kayan gaba ɗaya kuma kawai an an jima tsakanin shi gogon da ita gogiyar sai su shirya kuma halin sai an tattara wannan kayan an sake maido su kenan dama addini in aka yi saki ɗaya ko saki biyu ba a tattara kaya bal ita ma a karan kanta ita marbaqul faras din ba za ta huta daga cikin gidan ba za ta zauna a nan Allah ya ce kar ta huta Allah ya ce ma mijin kar ya hudda ta mazan da suke ɗaukan kayan mace suna wurgawa suna tahi kaza kaza da sauransu wannan addini mai karanta da wannan iya da kyau in akwai alƙalai masu zahi irin waɗannan a rika musu hukunci irin wannan mazajen saboda cin mutuncin addini Allah ya ce askinu hunna min haisu sakantum ku zaunar da su anan su yi idda saboda ta na a ƙarƙashin wani ba zai iya zuwa aure ta ba saboda tana ƙarƙashin igiyar auren ka har yanzu amma yanzu an samu saki to wannan sakin matakar ba idda ta ƙare ba tana nan a matsayin kulawanka babu wani wanda ya isa ya zo da hirar aure kuna makamancin wannan in ba to da ka iya da kyau a kiyaye waɗannan abubuwa amma in aka sake ta sake uku shi ke da ta girma ban ta yi wannan ake kiran shi da suna ta yi idda sannan kuma mahaifinta su ci gaba da ciyar da ita shi wannan ta sabka daga yau ne shi matakar dai sai dai misali ta tayi kamar da juna biyu kaga to wannan dole ya kula da ita saboda diyan da take dan shi da yake tare da ita da sauransu ko kuma ta dauki wani kaso daga cikin yaran shi dole ta iya kula da diyan shi kar ya bar musu nan ma ana samun da daga cikin mazaje kai wallahi a ji tsoron Allah sai ga mutum ya saki mace kuma diyan kawai shikenan sai ya bar mata ita za ta yi ta wahala da su billahi lazi irin wannan maza ana samun su yanzu da yawa to wannan dole ne akan akan uwaye uwaye su su tashi kai irin wannan wannan wannan wannan mijin in kai ne uban shi ma ka tashi ka tsaya akan duk in ma ta ce dole sai ta tafi da su gidansu kaga cewa babu kalubale ba kaza ba kaza to ka bibi halin iyanka ka rika kula da su tufahin su cin su shan su lahiyar su karatun su dole ne ka kula da wannan amma sai a zo a bar abubuwa gaba ɗaya a zube har a zo a rika ma zargin addinin alhali addini ba shi karantar ba da mutane suke abin da so ga dama hadisi na 104 an fatima ta binti qais radiyallahu anha qalat talaqani zawji thalathan mijina tace ya sake ni so so uku kenan irin hadisin da ya gabata dare ya sake ta saki uku fa azina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an a'tadda fi ahli sai manzo Allah yi mini izinin cewa in je gidan babana in yi in yi idda حديث الذي دبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان من زال صلى الله عليه وسلم يا رب سكان yan uwana banu ajlan banu ajlan kenan wani ai bainar ar-rajul wal mar'a minhum wata mace da wani namiji daga cikin banu ajlan suka yi aure sai manzo Allah ya umarni aka raba tsakanin su wa qala sai Allah manzo Allah yake cewa Allahu ya'lamu tunda an zo ana rikici ana gardama eh ana gardaman cewa haraka abin da shahi a zamantakewa me ake kira shi da suna an samu juna biyu shi miji ya kore ita mace ta tabbatar da cewa nashi ne ana ta rigima ana ta rikici sai manzo Allah ke ce Allahu ya'lamu Allah shine mafi sanin cewa anna ahada kuma cewa ɗaya daga cikin ku kazibun ɗaya ƙarya yake da haka fahal min kuma min ta'ibin salasan shin akwai wanda zai tuba a cikin ku tuba uku to anan fudaila yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam zalika ba'da al-faragh min al-li'an mazalla ya faɗa musu wannan su banu ajlan din nan guda biyu miji da matan nan ya faɗi musu maganan cewa Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhibun fa hal minkuma min ta'ibin salasan mazalla sai da hal minkuma min ta'ibin shin akwai mai tuba a cikin ku sai da mazalla ya faɗi su uku hal minkuma min ta'ibin hal minkuma min ta'ibin hal minkuma min ta'ibin mazalla sai da ya faɗi su uku haka aka ce manzala ya faɗi wannan bayan an yi li'ani kenan an yi tsiwa tsakanin su cewa shi ya kore ita shi ya kore ita ta tabbatar a wannan kusan shi ne abin da yake alaka da wannan kenan idan aka yi aka yi aka yi li'ani kenan dai dole ɗaya ƙarya yake tabbas ko miji ko matar ɗaya daga cikin su ƙarya yake manzala ya ce to hal min kuma min ta'ibin wanzu Allah sai dai mai ta kaso uku ɗayan ku dai ya tuba dole saboda ku kun san abin da ke faruwa حديث ناس ندري شدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم Allah mai girma da buwaya ya hana ku akan ku rantsi da uwayenku ba za ka ce ba na rantsi da mamata ko ka ce na rantsi da babana barantana wasu ce na rantsi da takwaran kwatsa ko wace ce na rantsi da tarnatsa wani ya ce na rantsi da garun garinmu a wannan dai maguzanci ne jahiliya ce in za ka rantsi ka rantsi da Allah kawai man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut manzalla ce duk wanda zai rantsi rantsi da Allah ko kuma ya ja dumbarin bakin shi ya shiru hadisi na 107 an ummi salama zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummatul mu'minin ba ummu